والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العالمين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sanninmu da saduwa a wannan babban masallaci da muke karatun wannan littafi mai tarin albarka littafin da ake kira usulu salata a muna nan a cikin shimfidar da malam ya ta biyu wanda muka karanta satin da ya wuce inda malam ke mana magana akan abin da ya shafi shirka da kuma hadarin shirka tare da dalilai a cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ne muka tsaya a kan asali na biyu da malin ya ce annallaha la yarda an yi shirarta ma'abu ahadun fi ibadati la malakun muqarrab wala nabiyyin mursal والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا معه أهدا anan ne muka tsaya yau kuma za mu tashi a kan matsala ta uku wanda malam ya ambata na قال العاصم رحمه الله تعالى الثالثة أن أطاع الرسول وأحب الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبه والشهيد قوله تعالى لا يجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا من حاد الله ورسوله ولو كانوا mala yake cewa matsala ta uku daga cikin matsalolin da yake wajibi ne musulmi ya sani bayan mutum ya kauce ma abin da ake kira shirka ya tabbatar da bauta zuwa ga Allah shi ɗaya to har yanzu akwai matsala ta uku wadda take mai mahimmanci shine mai gina ƙauna ko gaba to akan yadda ne ko rashin yadda da tauhidi shine abinda malamai ke cewa alwala'u walbara'u wannan yana daga cikin ƙa'idar tauhidi dole in dai ka yadda Allah shi kawai za a bautata mawa to dole kuma ka nisanci dukkan mai bauta ma wani wanda ba Allah ba abinda ake bauta ma wani a nisance shi waɗanda suke bautar wani wanda ba Allah ba su ma a nisance su wato kenan mutum zai gina ƙaunarsa da soyayyarsa akan wanda ya tabbatar da tauhidin Allah duk wanda ya tabbatar da bautata ma Allah shi ɗaya to shine musulmi zai ƙaunata wannan shi ake kira alwala wato ƙaunarka da soyayyarka tana tabbatuwa ne kawai akan waɗanda suka yi imani da wannan kalmar kuma suka tsaya a kanta sannan za ka gina ƙiyayyarka da gaba akan dukkan wanda ya yi watsi da mai yayi watsi da wannan kalmar ta tauhidi ya gino a bisa shirka bautar wani wanda ba Allah ba to wannan ba za ka so shi ba shine abin da malam yake kokari ya nuna kan wannan matsala yace anna man aqa Allah wa anna man aqa ar-rasula ku sani lalle hakika wanda biye biyayya ga wannan manzo shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wahada Allah kuma ya kadaita Allah shi kadai a cikin bauta la yajuzu lahu to baya halatta a gare shi mawalatu man hada Allah ya kaunaci wanda ke kan wani tafarki wanda ba wannan ba baya halatta a gare shi ya kaunaci wani mutum wanda ya saba ma wannan ina fata an fahimta la yajuzu lahu mawalat man hada Allah wa rasulahu baya halatta a gare ka kai musulmi mai tauhidi ka kaunaci dukkan wanda ke gaba da kadaita Allah da kuma yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaike walau kana aqrabal qaribi ko da shi wannan mai saba ma Allah ta hanyar yin shirka mai saba ma manzon Allah ta hanyar kin yarda da shi ko da ya kasance shi ne mafi kusa da kai a cikin danginka inda yana shirka to ba za ka kaunace shi ba inda yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kaunace masa ko ya bai ma yarda da annabcinsa ba to wannan ba za ka kaunace shi ba shi ne abin da malam ke malam wato in kun fahimci maganar malam yana kokari ya nuna maka ne haƙƙin da Allah yake da shi a kanka na bauta da haƙƙin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi na kai masa biyayya idan ka tabbatar da wannan a cikin zuciyarka ka yarda to baya halatta ka ƙaunaci wanda duk ya saba ma wannan ka'idar ta tauhidi da kuma yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ko da kuwa shi ne mafi kusa daga cikin danginka wannan magana ce malami menene dalilinsa sai ya ce wa dalilu ƙaunuhu ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala mabuwayi da ɗaukaka da ya ce la ta ji duƙauman yu'minu na billahi ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah ba wal yawmin akhir imani da ranar ƙarshe ba za ka taɓa samun su ba yi wa duna manhajallah suna ƙaunar wanda bai ƙaunar Allah wa rasulahu kuma baya ƙaunar annabinsa sallallahu alaihi wasallam wato ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da kaɗaitaka Allah ba cewa shi kaɗai ne abin bauta kuma suka yi imani da cewa akwai ranar sakamako ranar da za a saka ma masu tauhidi da gidan aljanna ranar da za a azabtar da waɗanda suka yi shirka da wuta waɗanda duk suka yi wannan imanin to ba za ka same su suna nuna soyayyarsu ba zuwa ga wanda yake cikin ainihin aiki na shirka da kuma kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce walau kanu aba'ahu masu saba ma Allah nan ta hanyar yin shirka ko da sun kasance ubanninsu ne da suka haife su to waɗancan masu tauhidin ba za su kaunace su ba aw abana'ahum ko da sun kasance ƴaƴansu ne da suka haifa aw ikhwanuhum ko kuma sun kasance ƴan uwansu aw ashiratahum ko sun kasance dangin su irin waɗancan masu tauhidin ba za su taɓa nuna ƙaunarsu zuwa ga waɗannan mutanen ba matuƙar su sun kasance ba sa a kan tauhidin Allah. Allah ce ula'ika masu irin wannan siffa waɗanda ba sa ƙaunar kowa sai mai tauhidi Allah ya ce ka taɓa fi ƙulubihimul imana irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a bisa zukatansu ya rubuta bi ma'ana ya tabbatar da imani a cikin zukatansu Allah ya sa imani ya kafu a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min Allah kuma ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi shi Allah menene ruhi shine tsoron Allah Allah ya tabbatar da imani da shi a cikin zukatansu sannan kuma ya karfafe su da jin tsoron Allah ga kaɗe ta Allah sannan kuma ga jin tsoron Allah sai Allah ya ce wa yudkiluhum jannat Allah zai shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna khalidina fiha suna abin kaddara madawwama a cikin aljannar Allah yake radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma su sun yarda da Allah sai Allah yake ulaika masu waccan siffar hizbullah sune yan kungiyar Allah in kana neman yan kungiyar Allah to sune wazannan wanda suka tabbatar da tauhidi suka tabbatar da yi ma manzan Allah biyayya kuma suka ƙaurace ma dukkan wanda bai tabbatar da tauhidi ba kuma bai tabbatar da yin biyayya zuwa ga manzan Allah ba ko da ubansu ne ko da ‘ya'yansu ne ko da danginsu ne ko da ‘yan uwansu ne to ba sa nuna ƙaunarsu zuwa gare to waɗannan Allah ya ce su ne ‘yan ƙungiyarsa sai Allah ya ce ala ku saurara inna hizballahi lalle yan kungiyar ubangiji humul muflihuna sune waɗanda ke cin nasara duk wanda ya shiga cikin wannan kungiyar to shine bai cin nasara duk wanda bai shiga cikin wannan kungiyar ba to ko ya kira kansa ahlus sunna ba ahlus sunna bane domin ba zai ci nasara ba ina fata kun fahimta duk da yake ba fagen tafsiri bane ba amma mu sake komawa kan ayar ina fata dai kun fahimci sakon malam malam yayi magana sannan ya tabbatar da maganarsa da ayar ƙura'ani ina fata an fahimta kuma dama a farkon maganarsa ya riga ya ce ka san addini tare da mai dalilinsa a ina ake ciro dalili shine a littafin Allah ko a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu maganar malam ta sama shine duk wanda yake biyayya ga Allah anan an ce wa man wa man aqa'a rasula duk wanda ya biyayya ga manzan Allah abinda ake nufi da biyayya ga manzan Allah a nan shi ne yadda da saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to wani saƙo ne annabi ya zo da shi saƙo ne guda ɗaya duk sauran abaiban da ake magana a musulunci a ƙarƙashinsu suke shi ne saƙon kaɗe ta Allah ta baraka mata'ala to duk wanda aye ma annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya akan me akan tauhidi ya yarda Allah kawai za a bautata mawa bayan haka kuma ya kadaita Allah a cikin bauta da yace ya yarda yayi imani da baki ayyukansa sun nuna Allah kawai yake bautata mawa sai malam yace to biya halatta a gare shi ya kaunaci wani wanda yake sabanin haka ba ko da shi ne mafi kusa a cikin danginsa ina fata ana fahimta sai malam ya kawo aya don ya tabbatar da maganarsa ya ce Allah ya ce ba za ka taɓa samun wasu mutane da suka yi imani da Allah ba bayan sun yi imani da Allah suka yi imani da ranar kiyama ranar sakamako a same su suna nuna soyayya zuwa ga waɗanda suka kafirce ma Allah suka yi butulci wa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam sai mala ya ce ko da ubanninsu ne domin ƙololuwar dangantaka ita ce ɗa da uba to idan an samu ɗa yana kan tauhidi uba yana kan shirka to baya halatta ɗan ya nuna ƙaunarsa zuwa gawa zuwa ga uban idan aka samu uba yana akan tauhidi ɗa yana akan shirka to baya halatta ga uban ya ƙaunaci ɗan kun fahimci wannan wannan shine abin da malam yake kokari ya nuna mana ayoyi da yawa sun yi ishara akan wannan a cikin ayar qur'ani ƙololuwar soyayya muka ce shine a ce wanda ya haife ka to Allah ta'ala ya hana ka riƙe shi masoyi Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanukum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman kaga anan da ayati ya ku waɗanda kuka yi imani yara waɗanda kuka yi imani kuma kuke raye da ubanninku sai Allah ta'ala ce to kakkuriki ubannin naku su zanto masoya inista habbul kufura alal imani matukar sun zaɓi kajirci a bisa imani kai ɗa ne ga mahaifinka amma kuma uban yana kan addini na kafirci kai kuma kana kan addini na iname na ikilasi da tauhidi to haramun ne ka ɗauke shi masoyi amma ihsani da kyautatawa duk wannan za ka yi masa bayani zai zo a kan me ake kira da muwadda sannan kuma sai aka ce ko da in uban ne ke akan tauhidi ɗan yake akan kafirci to uban ba zai ƙaunaci ɗan ba shi ma wannan mun ga misalin sa cikin alkur'ani annabi nuhu alaihi salatu wassalam kaga gashi annabi gashi manzo bayan haka gashi cikin ulul azmi minar rusul amma tare da haka shi sai ya kasance ɗansa baya akan wannan tauhidi sai gashi wuta ruwa zai hallaka shi uban yana kiransa yana cewa ya bunayyir kan ma'ana wala takun ma'al kafiri sai ce mai sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma Allah yake masa la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin suna cikin wannan exchange shi yana kiran ɗan ya shiga jirgi shi yana cewa zan samu abin da zai kare ni daga wannan ambaliya uban ya ce masa a yau ba wanda zai tsira sai wanda ya shiga wannan kwalakwala suna cikin haka sai igiyar ruwa ta sha makance tsakanin uban da ɗan sai aka hallakar da shi to bayan an hallakar da shi annabi nuhu ya koma yana tambayar ubangijinsa yana cewa ya rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka al-haqqu wa anta ahkamul hakimi ya Allah ɗana yana daga cikin iyalina kuma kai man alƙawari za ka tseratar da ni da iyalina amma ga ɗana yana cikin zuriyana kuma ya halaka inna ibni min ahli ɗana yana cikin ahlina wa inna wa'adaka al-haqq alƙawarinka gaskiya ne sai Allah ya ce masa min ya ce ya nuhu innahu laisa min ahalik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izzuka an takuna min al-jahili yace ya nuhu innahu laysa min ahlik ai ba daga cikin iyalinka dan me innahu amalun ghairu salih aikin sa ba mai kyau bane kai kana aikin tauhidi shi na aikin shirka ina fata kun fahimta a ƙarshe nuhu ya koma yana tuba Allah ya ce ina maka wa'azi kada ka kasance daga cikin jahilai waɗanda ba sani ba sai ya koma yana addu'a yana tuba zuwa ga Allah yana wa illa taghfirli wa tarhamni akun min al-jahili in dai baka ji kaina ba kai man rahama kullum ne zan shiga cikin jahilai wannan tambayar da ne maka na yi tambaya a cikin rashin sani ya Allah ka gafarta mu kun fahimci inda matsalolin suke to shine alam malam yake cewa to baya halatta mutum ya kaunaci in uba ne ke kan tauhidi ɗa ne ke akan shirka babu kauna in ɗa ne ke akan tauhidi uba babu kauna ina fata ana fahimta kamar yadda wannan aya ta nuna sai Allah ta'ala yake cewa au ikiwanuhum ko ƴan uwansu a ka'ida ƴan uwa kala guda nawa ne a musulunci aka ce ƴan uwa guda hudu ne ko dai wanda ka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya wannan su ake kira al'ashiƙa ko waɗanda ka haɗa uba ɗaya da su wato mahaifiya kowa da tashi waɗannan su ake kira le'ummi ko waɗanda ka haɗa uba ɗaya da su wato mahaifinku ɗaya uwa kowa da tashi ko wanda kuka haɗa uwa ɗaya uba kowa da nashi ina fata ana fahimta ko kuma waɗanda ka haɗu da su ne ta dangin tsatsan iyayenka maza ko zartsan iyayenka mata to waɗannan duka ga baki ɗayansu su ne waɗanda a ranar lahira mutum zai yi buri da ma ya bayar da su mala yau mai waddal mujirimu lau yaftadi yau mai izin bibane وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا to waɗannan duka gabaki ɗinsu su ne in ka samu matsala suke samun kansu cikin damuwa to idan suka zaɓi kafirci kai kana kan musulunci ga musulunci ba yadda ka ƙarnace su ba an fahimci wannan duka waɗannan ɓangarorin wanda kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko dangi ne dangin uwa ko dangin uba wannan duk in kana tauhidi su suna kan addinin shirka to ba za ka ƙaunace su ba rashin ƙaunatar su tauhidi ne sannan ƙaunatar su kuma yana kai mutum zuwa ga kafirci domin su suna gaba da Allah kai kuma kana son su su suna bautata ma wani Allah kai kuma kana kaunar su isan baka samu tauhidi ba ke don Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah sai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah to kai baka kaunaci Allah ba ke ko ka tabbatar da tauhidi baka shirka amma kuma a zuciyarka kana kaunan mai yin shirka ayya har yanzu akwai matsala ke domin ta yaya za ka kaunaci wanda yake saba ma abin da ka fi kauna a rayuwarka a hankali ma ba zai ɗauki wannan ba a ce ga wani mutum ka fi kaunar kowa a kansa a duniya sai a samu wani kuma yana gaba da wannan mutumin kuma kai kana kaunar wannan mutumin ai ba zai yi ba ne yanzu akwai musulmin da a duniya za a ce masa musulmi idan yana kaunar emmanuel macron samu ba zai yi wa yi shakka na bai na kuma ina fata ana fahimta allah ta'ala ce au ashirata su ne dangin wato waɗancan ikwan yan uwa waɗanda muka ambata au ashirata hum dangi dangin uwa da dangin uba waɗanda tsatsan mahaifiyarka ne da waɗanda tsatsan mahaifinka ne waɗannan su ake kira ashira sai Allah ta'ala ya ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman to walancan su ne aka rubuta imani a zukatansu aka tabbatar da imani a zukatansu waɗanda suke san Allah kuma suka kore dukkan wani wanda ba Allah ba cikin zukatansu Allah ya ce waɗannan Ubangiji ya ƙarfafe su da wani ruhi na tsoron Allah, Allah ya sa tsoron Allah a cikin zukatansu, shi ya sa ba sa ganin kwarginin kowa sai wanda yake akan tauhidi, ba sa ganin kowa da gashi in ba wanda yake akan tauhidi ba, duk wanda bai da tauhidi to ba sa ganin kwargininsu bai masu barazana, saboda mai dama na jasa ne, to kaga hatsarin da 'yan siyasa mu suke ciki kenan. sai malayi ce to sakamakonsu shine za a shigar da su aljanna wanda ƙoramu suke gudana a ƙalƙashinta kuma suna abin dawwama a ciki Allah ya ce ya yarda da su kuma sun yarda da Allah wannan ƙololuwan abin da ya fi aljanna ma daɗi ke domin duk wanda Allah ya yarda da shi to ba zai ƙara yin fushi da shi ba kaga Allah ne ya ce sun yarda da shi kuma ya yarda da su ba su ne suka ce sun yarda da Allah ba a'a shi Allah ne ya ce sun yarda da shi ya yarda da su don me ya ga abin da ke cikin zukatansu na imani ina fata ana fahimta Allah ya ce to ula'ika hizbullah waɗannan kuma su ne 'yan ƙungiyar Allah in kana son ka zanto ɗan ƙungiyar Allah to ga yadda ake yi a shiga ga katin ga kuma rijistar sai taimakon ka rijista kuma ka kalbi katin daga lokacin da ka ji kana ƙaunar wani kafiri ya samu ɗaukaka a kan musulmi to daga lokacin ka jefar da katinka in an zo wajen zaɓe ba za a baka kai zaɓe ba ina fata an fahimta Allah ya ce ula'ika humu ala inna hizballahi humul muflihun kuma duk wannan ɗan kungiyar Allah su ne ke rabauta Allah ya ce su ne masu rabo ba su suka ce sun rabauta ba Allah ne ya ce su ne za su rabauta an fahimci wannan to sai mu tafi mai ake kira da ƙauna domin tun da an yi maganar alwala'u walbara'u an ce wanda za ka ƙaunata shi ne musulmi mai tauhidi mai bin suna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za ka yi gaba da shi shi ne mai shirka da mai bida'a mai shirka ai ita ce kishiyar tauhidi mai bid'a shine kishiyar yi ma annabi biyayya sallallahu alaihi wasallam to waɗannan ba za a kaunace su to me ake kira kauna malam yayi magana yake cewa in an ce alwala abinda ake nufi da shi yace at-taqarrub wa izhar al-wud bil qawl wal fi'l wan niyyah sawa'un kana li ahli al-imani أو لأهل الكفر وهو محرم شيخ محمد حسان يا لقوانا تعريف أتكل للتاف babban malaminsa wato Sheikh Usaimin yace abin da ake nufi da kauna irin wanda aka ce ba za ka yi ma kowa ba sai wanda ya ginu akan tauhidi da biyayya ga sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'anarta shi ne a taƙarrub neman kusanci zuwa ga wani ya zanto kana ƙoƙari ka samu shiga wajen wani wa izharin wood da kuma bayyanar da soyayya da abin da ya kawo ko fari ne ko baki ne kai kawai alhamdulillahi za ka runguma ya ce bilkaulu wal fi'il ta hanyar da kake bayyana masa soyayyarka ta yi yanayin da kake masa magana duk wanda ke kallo ya nuna kana ƙaunarsa aikinka duk wanda ya sani ya gani a cikin aikinka akwai alamar nuna ƙauna ga wannan mutumin wanniya tare da cikakkiyar gamsuwa a cikin zuciyarka cewa aikin da kake don ka samu karbuwa a wajensa maganar da kake mai daɗi don ta daɗaɗa masa zuciyarsa ya ƙaunace ka sawa'un kana li ahlil iman duk ɗaya ne ko ga mai imani aw li ahlil kufri ko ga waɗanda suke kafirai yace wa huwa muharram to wannan haramun kun fahimci ma'anarsa abinda yake nufi in an ce ba za ka ƙaunace su ba shine ka neman kusanci zuwa gare ku ya san neman kusanci yanzu in kana son wani ɗan siyasa ya maka kyauta kuma bai san ka ba ya kake yi in yana da ɗan uwa ko aboki ko mahaifiya ai ta nan kake somawa ko ka je kana miƙa wani abu don a yi maka iso a nema maka kusanci zuwa gare shi sannan bayan haka da nuna masa ƙauna in ɗan siyasa ne ka liƙa fostarsa inda kake zama ka liƙa fostarsa in an gan ma yana sa wata riga ko yana sa wata hula da aka san irin ta yake sa kai ma ka ɗunka ka sa salon yadda yake magana ga kanan a social media a facebook bai yi ba ka ce ya yi in ka ji wani ya yi atakin ɗinsa ka kare shi da ƙarya da gaskiya shi ne bilfi'il walƙaun ta ga nuna soyayya kenan a magance da aikace tare da niyya kuma a cikin zuciyarka cewa kai a zuciyarka ma kana kaunarsa to wannan haramun ne musulmi ne kawai mai imani za ka yi ma irin wannan duk wanda yake mai shirka in kai masa haka to akwai alamar tambaya a cikin imaninka ko da kuwa ba ka yi shirka an fahimci wannan wannan ita ake kira mawadda ita ce aka ce ba za ka yi ma kowa ba yi musulmi amma in an ce albara kabarranta daga gare shi abinda ake nufi da shi a tanzihi wattaba'ud shine nisantarsa gaba daya da kuma kaurace ma dukkan wani abin da yake yi kai bara'a ce anan ya kamata mu tantance wasu abubuwa ta yi mahaifinka ne ke akan shirka ko mahaifiyarka ne ke akai shirka Allah ya sauke to ba za ka ƙaunace ta ba ba za ka ƙaunace shi ba amma kyautatawa fa ta duniya to wannan kuma za ka yi masu bil ma'ruf shine abinda lukman ya gaya matsansa wa wasaina al-insana biwalidayhi wa in jadaluka ala an tushrika bi wa in jahadaka ala an tushrika bihi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma sai Allah yake wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wato duk abinda zaka yi musu to ba zai je zuciya ba kyautatawa ihsani gaisuwa gyara musu gida dunka musu kaya kula da lafiyar jikinsu kula da inda suke kwanciya duk wannan wajibi ne a kanka amma ka ji kana ƙaunarsu har ka fifita su sama da musulmi mai tauhidi to wannan wani biyu haka akwai alamar tauhidi akwai alamar tambaya a kan tauhidi ina fata ana fahimta wannan abin da ake nufi ke so da aka ce ka ƙaurace musu kai gaba da su ba ana nufin ka ɗauki makami ba ka yaƙe su ba kuma ana nufin ka sa wuta wa kayansu ba ko kaddararsu abin da ake nufi duk ma'amalar da za ka yi da shi a duniya to zuciyarka ba za ka taɓa ji tana ƙaunarsa ba kuma ba za ka taɓa ji kana neman ka kusance shi ba don me don shi ɗin ya ƙaunace ka a zuciya sannan kuma ba za ka taɓa ji a zuciyarka ba ka fifita shi a kan wanda yake musulmi mai ikilafi abin nufi a nan da za a ce ga wata kyauta to ba za ka tsaya ka ce a'a wannan fatin mu ɗaya yake ba wannan ba fati na yake ba wannan wanda yake fati na mushriki ne arne ne wannan wanda baya fati na musulmi ne mai ikilafi to a nan in bayarwa za ka yi za ka fifita mai tauhidi ne da ikilasi akan wanda yake mushriki akan abin da ya shafi naka haƙƙin amma in abin da ya shafi haƙƙi ne na gwamnati to wannan kuma gabaki ɗaya za ka daidai wa daida za ka yi ma'amala da su don haƙƙi ne na ƙasa tun da ƙa'idan musulmi dama an san shi da adalci amma idan ta zo wajen da ya kamata a ce wani kai ne za ka ɗaga wani a kan wani to duk inda take zanto cewa duk soyayyarka da kake yi da shi wanda ba musulmi ba duk fatin da kuka haɗa ɗaya to in ka zo dole musulmi ka fifita shi akan wanda ba musulmi ba wannan shi ne abinda ake nufi da alwala walbara an fahimci wannan ayoyi da suka yi magana akan wannan suna da yawa malamai suka ce shekul islam ibn taimiyya yake cewa mutane da gande da alwala'u walbara'u sun kasu kashi uku kashi na farko waɗanda za ka ƙaunace su ɗari bisa ɗari ƙabila ku ɗaya a ba ƙabila ku ɗaya ba gidan ku ɗaya a a garin ku ɗaya a a ƙasar ku ɗaya a a ibada ne kaso shi ɗari bisa ɗari shine musulmi mai tauhidi ko kun haɗa ƙabila ɗaya ko ba ku haɗa ba kun haɗa fati ɗaya ko ba ku haɗa ba kun haɗa gari ɗaya ko ba ku haɗa ba kun haɗa ƙasa ɗaya ko ba ku haɗa ba in dai musulmi ne mai imani to wajibi ne kaso shi gaba ɗaya ko da ba siyasa ku ɗaya ba ko da ya ɓaran maka ko ya hana ka wani abu wanda kake ganin kamar naka ne ko ya cuce ka ko ya yaudare ka a ɗabi'a dole za ka ji babu daɗi to amma dole kuma ka ƙaunace shi ƙaunatar tashi ibada ne mutum na biyu ko mataki na biyu shine wanda ba za ka ƙaunace shi ba kwata-kwata ko da garin kuɗa ko da mahaifinka ne ko da mahaifiyarka ce ko da ɗanka ne ko da danginka ne ko da siyasa ɗaya kuke ko da kun fito daga yanki guda in dai kalmar tauhidi ta raba ku to ba za ka kaunace shi ba ina fata ana fahimta duk ma'amalar da za ka yi da shi za ta tsaya a baki ne ba za ta je zuciya ba a zuciya kana gaba da shi kana gaba da abin da yake rike da shi na mai na kafirci wanda kuma wannan shi ne turawa ba sa so so suke a zama ɗaya kawai to ba zai yi ba Allah tambaya yi afa na ja'alil musulmina kal mujrimina ma lakum kaifa tahkumun afa na ja'alil muttaqina kal fujjar ba zai taɓa yiwa ba هل يستوي الظلمات والنور بغصيبة ولا الذل ولا الحروق ولا الظلمات ولا النور an fahimci wannan sai mataki na uku shine musulmi fasiki baya shirka amma dai muminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi musulmi ne da kalmar imanin da ya furta ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma ba mu ganshi yana bin bokaye ba ba mu ganshi yana kwalfidin ba ba mu ganshi yana ma'amala ta kabari da wasu abubuwa da ke warware imani ba ga kalmar shahada ya yi amma sai dai kash ga sallah yana yi amma sai dai kash aikinsa shine gulma aikinsa ɗan tumakanci ne aikinsa kawali ne aikinsa in an ba da haƙƙin mutane ya danne aikinsa in an ba da taimakon mutane to dannewa yake to wannan ya zama fasiki da mai da kabirarsa to shi wannan malamai suka ce soyayyar inda aikinsa na alkhairi ya fi yawa to sai soyayya ta fi yawa idan aikinsa na sharri ya fi yawa to sai ƙiyayya ta fi yawa so kana tsakani ke ba za ka ƙaunace shi gaba ɗaya ba ba kuma za ka ƙi shi gaba ɗaya ba ina fata an fahimta waɗannan duka akwai ayoyi a kansu ba da ka ake faɗa ba ina fata ana fahimta ba mulan ka ake faɗa ba ina fata ana fahimta magana ahalin sunna ko kashi na farko waɗanda aka ce za ka ƙaunace su ɗari bisa ɗari to wannan kaga ayoyin ƙura'ani ayar da muka karanta a farko la ta gidu ƙauman yomi nuna billahi wani yomi al'akar yi wa duna man Allah wannan dalili ne don an ce tun da ba za ka same su sun ƙaunaci wanda yake baya akan tauhidi ba ashe suna ƙaunar mai mai kenan mai tauhidi kenan mafuhumul makhalafa tunda an ce ba sa kaunar duk wani mushriki to suna kaunar mai tauhidi kenan mu je suratul maida Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu sai sai azillatin alal mu'minin a izzatin alal kafiri wannan matakin duka guda biyu ya kawo mataki na farko shine waɗanda za ka ƙaurace mawa ya ce ya yi wallazi ya ku waɗanda kuka yi imani man yartar da minkum an dinihi wanda duk ya rike ba addininsa ba sau ka ya tallahu bi qaumi da sallu Allah zai kawo wasu mutane yuhibbunahu wa yuhibbunahu suna san Allah Allah kuma yana son su sai ce azillatin alal mu'minina masu nuna soyayya ne ga muminai a izzatin alal kafirina masu nuna gadara ne da izza da buwaya akan waɗanda suke kafirai ina fata ana fahimta suna san muminai ba sa san kafirai mu tafi suratul mumtahana Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم إن فتأنا فإنك الله يقول أنك إيماني لا تتكذوا أدوي وأدوكم أولياء kada ku riki makiyina makiyinku ya zanto shi ne abin ƙaunarku a zuciyarku Allah ce tulkuna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq kuna sirranta soyayya ku zuwa gare su bayan kun riga kun san sun kafirce ma Allah wa kad kafaru bima ja'akum min al-haq sun kafirce mu abin da yazo muku na gaskiya to kaga wannan hatsarin da yan siyasa muke ciki ke mutum zai zo yana tsine ma dan uwansa musulmi yana yaban arni saboda me saboda siyasa su daya Allah ya ce bayan haka yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum sun yi kokari ma su fitar da annabinku wa iyyakum da ku kanku sun yi kokari su kore ku wani yunkuri ne ba mu gani ba na araba musulmi da musulunci a cikin wannan shekara ashirin ɗin da muke cikinta ku duba abubuwan da ke faruwa duk ƙasashen musulmi an haɗa musu fitina kuma daga ina ne aka haɗo fitinar an haɗo ta ne daga ina daga bakin arna makiya addinin musulunci ko ina fitina ake ana ta kashe-kashe yaushe almajirin da ke karatun allo ya samu bindiga yaushe ya samu alburushi a ina ya samu mutumin da tuwo masu ya yi alaro kaga daga can ne da can ne bari suna maku abinda mbbc ba sa son a faɗa su ce yana tuna gaba kada tuna baya yau aiki wanda ya manta tarihi ba ba zai ɗauki matakin kare gaba abin da zai faru a gaba ba ku tuna lokacin mulkin wancan mai malfa ji kabiru gombe ko? orisa jafo shugaban kan a lokacin naira dola amerika miliyan hamsin da jirginsa nashi na kansa aka kama a ina a south africa ya je sayan makamai kowa ya gani yanzu ka kaddara da a ce sarkin musulmi ne ya shiga jirgi kuma a lokacin buhari ya tafi saudiya ya sauka zai so makamai ya kawo najeriya mai kake zamani ka gani yukhrujunar rasula wa iyakum dan me an tuminu billahi rabbikum dan kawai kun yi imani da Allah ubangijinku wannan shi ne abin da ke faruwa Allah ce to in dai kun yi imani da Allah kun yi imani da maza Allah to ba za ku rike su a matsayin masoya ba tusirruna ilaikum tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum sai Allah ce wa man yaf'alu minkum faqad dalla sawa'a sabil aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أول ولي يتي يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا كافرين آية فرقوة وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله كذا أشياء كأونة ثم كافرين yace in tudiu fariqan min alladhina utul kitaba inda kuka ce za ku kaunaci da yawa daga cikin waɗanda aka ba su littafi al-yahudu da nasara yaruddukum ala yaruddukum ba'da imanikum kafirin zasu mai da ku kafire bayan kun yi imani Allah ta'ala ya ce wa kaifa takuruna to ta yaya za ku kafirce ba'da imani ta yaya za ku kafirce bayan kun yi imani وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله يا ذاك ذاك كافرتي bayan ana karanta muku ayoyin Allah kaga wannan aya a fili take a sarari an fahimci wannan a suratul baqara Allah yake walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'ahum Allahu akbar Allah yake har abaza yahudu da nasara ba za su taɓa amince muku ba sai kun yi tafarkin menene tafarkin zu shine kafirci shirka Allah ta'ala yake cewa to sakamako kuwa wanda duk ya bi tafarkin su ubangiji yake cewa ka ce inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت أهواءهم min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa innaka idhan lamina zalimin duka cikin suratul baqara Allah ce wallahi in ka bi tafarkin su bayan abin da ya zo maka na gaskiya na ilimi malaka min Allah min waliyyin wala nasir baka da wanda zai kare ka a wajen Allah baka da majibinci ko baka da masoyi a aya ta gaba a cikin suratul bakara min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamina zalimina lalle kai ka zanto azzalimi in ka bi su to annabi kenan ake ga to waye zai biya hudu da nasara kuma yau bai zama azzalimi ba yanzu duk iyan nan da macron yayi kaji wani shugaban kasa in ba na turkiya ba goda daya da ya zarge shi babu babu shugaba ɗaya ni dai ban ji ba in banda na turkiya da ya allah wade da kalaman da macron ne to amma ka kaddara mana da wani shugaban musulmi ne ya ƙaryata abin kisan da aka yi ma 'yan nazi ya ce ƙarya ne ba a kashe 'yan nazi ba hitler bai kashe wato yahudawa ba inda ka ga abin da duniya za ta yi a kansa shugabannin kafircin za ka ga abin da wallahi sai an sa masa takunkumi tun da yanzu maganar da ake in ka faɗi wannan magana a faransa kama ka layi a kulle sai kai fursuna ci shekara biyu in ka tsaryata abin da aka yi ma yahudawa a yakin duniya na biyu shi ne wani ya tambaya ya ce a to yaushe tsaryata kisan da aka yi ma yahudawa a yakin duniya na biyu ya zama laifi a faransa amma kuma zagin annabi bai zama laifi ba kaga ɗaya da ɗaya ke indiya akwai albarkacin faɗin ba albarkacin faɗin baki yanki suke cewa ko to shi ke nan abin da ƙarya ne abin da aka yi ma 'yan nazi don me za a kama ni idan ya zanto wannan laifi ne ba faɗa albarkacin yanci ne faɗa albarkacin yancin baki ba wannan laifi ne yana daga cikin laifi to haka kai ma in ka zagi annabin wasu ba ma ka san su ba su ɗauki annabin su da daraja ba domin duk wannan zage-zagen da suke ma annabi a cikin littafin su suka je su ne ba su ɗauki annabawan su da daraja ba a cikin old testament tsohon alkawari aka ce annabi lutu ya yi zina da matansa ya'ya guda biyu kuma ya masu ciki ya sha giya ya sadu da ya'yansa biyu kuma ya masu ciki kuma sun haifi da a cikin bible wannan wai shine kitabul muqaddas littafi mai tsarki ke shi yasa wani ya ce the most dangerous book in the surface of the earth yace is the holy bible keep it under lock and key don't allow your child to see it yace littafin da yafi kowane littafi hatsari a duniya yace wallahi shine littafin bible sanya shi alƙashin tebiri ka kulle kar ka bar yaranka da basu balaga ba su dauko shi duba domin za su goyi me za su koyi zina a ciki kuma wallahi kirista ne ya faɗi wannan magana ina fata ana fahimta aya ta gaba Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakizul yahuda wan nasara kada ku riki yahudu kada ku riki nasara masoya in an ce masoya ana nufin mahabba ta zuciya kake ji irin yadda kake son musulmi haka kake son sa wannan yin hakan kafirci ne Allah ce ya la ilata la yattakidul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin Allah ce wa man yaf'al zalika Allah ce wa man yaf'al zalika falaysa billahi fi shay'in illa an tattaqu minhu tuqa aya ta gaba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الله يقول إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ambaci abai bai guda tara wanda a ɗabi'a dole ɗan adam zai ji yana son su amma Allah ce in ka fifita son waɗannan abaiban tara a kan san Allah da annabinsa da gwagwarmaya don tabbatar da tauhidi ya ce to kai fasiki ne Allah kuma ba shi da mutane waɗanda suka fasikai aya ta gaba Allah yake a cikin suratul al-imran ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun tara kaseeran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma kanu ya'malun أو من يتلبيث ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون أيوه ديوة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم من ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أشهد سوء da abin da yake bauta tamawa da shi kansa duk abokan gaba ne amma abin da ake nufi iyayya ta zuciya ba a hana ka kai ma'amala ta duniya da shi ba kasuwanci da ballagazar siyasar da ake yi duk ba a hana ka yi da shi ba amma a zuciyarka ka fifita musulmi a kansa la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين وتمعاملة الدنيا سيدة يوى معاملة الدنيا أبن دي شافي زمن تكيوى أبن دي شافي خلا a matsayinsu na iyaye haƙƙin ciyarwa ba su wurin zama waɗanda suna da shi amma mawatta a zuciya kake jin suna da wata daraja ko wata ɗaukaka ko wata ƙima to wannan ba zai yi ba wannan sai musulmi kawai ina fata kun fahimci wannan to sai mu tafi a gaba malam yake cewa wane ne za ka ƙaunata ƙaunata ta gaba ɗaya shine musulmi shine musulmi shine mataki na biyu wanda muka ambata wanda a cikin waɗancan ayoyin duk za ku fahimci mafhumul makalafa in an ce karka kaunaci kafiri to dole ka kaunaci mai tauhidi kenan ina fata an fahimta to ga wata aya guda daya a cikin suratul maida Allah ya ce innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ina fata ana bayyana innama waliyukumullahu kai wanda zaka kaunata allazina amanu sune wadanda suka yi imani na farko wanda zaka kaunata Allah yake Allah innama waliyukumullahu kai masoyinku majibincin al'amarinku Allah shi ne Allah wa rasulahu kuma da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan zuba wallazi na amanu da kuma duk waɗanda suka yi imani allazi ne yake nuna salata waɗanda suke tsaye da sallah wa yi tunan zakata kuma suke ba da zaka wa homura ke suna halin yin sallah ko kuma suna sallah suna ba sai ruku wa man ya tawallallaha wa rasulahu dukkan wanda ya jibinci Allah ya mai da Allah shi ne abin ƙaunarsa ya mai da manza Allah shi ne abin ƙaunarsa wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani Allah ce fa inna hizballahi humul ghalibuna to rundunar Allah ita ce masu cin nasara an fahimci wannan ayar ba wai tana magana akan shugabanci bane tana magana akan al-muhabba wal mawadda wan nusra ina fata ana fahimta domin kace tana magana akan wilaya to ya zamu fasara kenan domin wadancan suka ce ayar tana magana akan kalifancin sayyidina ali aka ce to ku dawo farkon ayar ku fasara mana don an ce inna ma adatul hasar kallai inna ma waliyukum allah shugabanku shine allah akwai wanda zai faɗa ka yace allah shine shugabana babu sai dai ka ce Allah shi ne ubangiji na to kaga farkon ayar ba zai fassaru ba yadda suke so sannan kuma aka ce wallazina wallazina ismul mawsul ne adat ne da yake nuna jami'i da waɗanda suka yi imani kuma suke tsaye da sallah kuma suke ba da zakka suna masu yin ruku'u kaga duk ayar gaba ɗaya ba ta magana akan shugabanci abinda take magana tana magana akan almawadda ƙauna jami annusra taimako saboda ai wannan ayar in ka duba shafin da take a cikin alkur'ani bugun kinfat ta zo a ƙarshen shafi ne farkon shafin ya ayyuhal ladina amanu la tattakidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawm al-fasiqin wa tara alladhina fi qulubihim marad yusariquna har zuwa ƙarshe aka ce inna ma waliyukum allah ina ba ta alamunta ga wata ayatan Allah yake cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari sai aka ce ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan kaga aka ce wanda ke tare da shi ashidda'u 'alal kuffari masu tsananta makafirai ne sai aka ce ruhamau bainahum masu jin tausayin junansu izin kenan wanda za ka yi ƙaunata ƙaunata ta gaba ɗaya shi ne mai musulmi mai tauhidi mai bin sunna wanda za ka ƙi shi na gaba ɗaya shi ne kafiri mushiriki mai bautar wani wanda ba Allah ba in ma ta kai ta kawo yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan ba za ka ƙaunace su ba to mutane dangane da abin da ya shafi alwala walbara mala ya ce kashi uku ne har yanzu kashi na farko malam yake cewa simple walallaha wa rasulahu wal mu'minin wa ada shirki wal mushrikina to wannan sune mu'minai yace kashi na farko na mutane waɗanda ake kira musulmi kan tagariya sune waɗanda suka kaunaci Allah shine kaunarsu ta kololuwa sannan suka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka kaunaci musulmi ne gabaki daya sannan a da shirki wal mushrikina suka yi gaba da shirka da kuma mushrikai domin ku duba labarin annabi ibrahim lokacin da babansa ya kore shi yace la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya qala salamun alai sa astaghfiru laka akan shi Allah yace falamma atazaluhum وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا Allah ya ce falan ma'atazaluhum lokacin da ya nisance su ciwa shi annabi Ibrahim wa ma ya abuduna da duk abin da suke bauta ba wanda ba Allah ba wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai muke masa baiwa da ishaqa da yaquba kuma dukkan su muka sanya suka zama annabawa ina fata an fahimta so kashi na farko ahal sunna kan tagariya shine mai wannan sufar kololuwar ƙaunarsa Allah ne sannan manzon Allah sannan duk sauran mu'minai in an ce ƙaunar Allah kuma abinda ake nufi ba da baki ba a'a da aiki an gansa duk matsalar da ta faru ba ya tafiya wajen boka bai tafiya wajen malamin tsibbi ya tsaya a masallaci ya Allah ba sai ka faɗi bukatar ba kana ɗaga hannu ka ce ya rab ka riga ya san me a zuciyar ba soyayya kake yi ba ta kici ta kicin yi wa uba ya cinye ya ce bai yarda ba ya rab ya riga ya sani ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الكبير سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ina fata ana fahimta ba ka da bukata amma ka je ka sa wani waye maka roƙon Allah shi ma bacci ne lauka na tsira ma sabakun ai da ba za ka riga shi ba bacci ne amma tashi tsakiyar dare duba zakariya da shi da matarsa Allah ya ba mu labarinsu ya ce rabbi la ta zarni fardan wa an ta kairul warifi ya Allah karka bani ni kaɗai kai ne mafi alkhairin masu gado me yake nufi ya Allah ka bani da Allah ya ce wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusariquna fil khairati wa yad'unana ragaban ga annabi ayyub cuta ta same shi yace ya rab anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin bace ka yaye mani ba yace ni dai cuta ta same ni kai ne mafi rahaman masu rahama bi ma'ana ka yaye man kenan a cikin suratul dawo sai aka ce masa urkur bi rijlika hadha mughtasilun baridun wa sharab in ka dawo suratul an'am anbiya sai Allah ce fa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra lil abidin asala ga zunnuni ya gudu Allah ce fa zanna allan naqdira alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أي بي أمبتي مصبعي يأتي دي شيء الظالمين أما يأتي إنا تكين تكين آه الله يسمى مثلا Allah ya ce bana jainahu sai muka ansa masa wa kazalika nunjil mu'minin kama haka muke tsaratar da mu'mini Allah ya ce makifin ka je ka amaye da shi a kan teku a can aka yi makifin waya ka kira shi daga sama da ya ka can ka harar da shi Allah ya ce balabaza na hudun araki wa huwa saƙim wa ambatana alaihi shajaratan min yaqatin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu bihi fa mata'alahu ilahi ya salam kana san bagala sai alqur'ani to za ka tsaya kana jin wani ɗan zubu daga hannu ya rab ya riga ya ji magana ta ƙare ta shi ka tafi an anza duk wanda ya kira Allah shi ɗaya yana cikin damuwa Allah ya alkawari zai karba suratu hudu huda Allah ce amman yujibul mutarra wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard ailahumma alla sai Allah ya ce me kalilan ba ta zakarun kaɗan ne suke wazantuwa da yawa in matsala ta same su boka boka tsubbu kulturin halaya alamu man kala kaga Allah ya ce kaɗan ne Allah ya ce amman yujibul mutsara wake ansa bukatar mai damuwa wanda duk ya shiga cikin kunshi wake ansa kiransa Allah ce a ilahumma Allah kuna da wani abun bauta ba Allah ba sai Allah ce qalilan ma tazakkaru kadan ne wallahi ke wa'azantuwa an fahimci wannan in saura minti biyar abu na biyu ga malamin makaranta wani lokaci mutane dangane da soyayya kala na biyu mala yake sinfun minan nas wafaqal kufri muwafaqatan tamma fi zahir wal batin wa hadha huwa alladhi fihi al wa'id mala yake kalan musulmi na biyu sune wafaqal kufar sun yi daidai da kafirai mawafaqatan tamma daidaito cikakke haka suke ƙaunar kafin siyasar su ɗaya tare za su yi mitin yadda za a ci mutuncin musulmi a ci mutuncin ɓangaren musulmi kuna ina matsalar da ta same mu a northeast ba akwai gwamnonin da suka rika cewa ba in bom ɗaya ya tashi a jihar su za su tona asiri ina me yasa ba su tona ba da musulmai suke ta mutuwa wasu tsira kagani mawafaqatul kuffari wafaqal kuffari mawafaqatan tamma cikakkiyar kauna a zuciyarsu fi zahir wal batin a zahirinsu ma haka suke a zuciyarsu ma haka suke malai ce wa haza huwa allazi fihi alwa'i to wannan fa shine wanda Allah ya faɗi narkon azaba akan in haka kake ka dawo Allah ba ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakidul yahuda wan nasara kar ku riki yahudu kar ku riki kristoci awliya sai ce ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum to wannan ake nufi kenan a zuciyarka ka ji kai ba bambanci tsakanin kafiri da musulmi kawai saboda wai siyasa ka rika jin ma kai kafi kan kafirin ya zama shugaba har kana jin cewa wai in shi ne ma zai fi ma musulmi adalci saboda ka jajinci menene kafircin baka san menene kafircin ba baka sa abin da suka ɓoye ba Allah ce wa ma tukfi suduruhum akbar qad badatil baghdha'u min afwahihim gabasu da kiyayyasu da musulmi ta fito fili Allah ce wa ma tukfi suduruhum akbar abin da suka ɓoye a zuciyarsu ya fi girma saboda kai jahili ne akwai wanda yi man nasiha ya ce in cire kalmar da kikin nan har na zo zan faɗi ta yana tuna yi nan wallahi na yadda ina fata ala fahimta to shi ne Allah ya ce wa man ya ta wallahu ko wanda ya jibince su minkum daga cikin ku fa inna hu minhum to yana tare da su sai kashi na uku sinfun wafaqahum fi batin fil batin wa khalafahum fi zahir وهذا هو النفاق الاعتقادي يسر الكفر ويظهر الإسلام إظهاره للإسلام يعتم دمه وماله الله أكبر ما لمن سنة كينا مال yace kashi na uku cikin musulmi akwai wanda wafaqahum fil batil a zuciya ya amince da kafirai duk wannan magana da kake ji na wannan rikirkitaccen constitution din wani a haka gani yake daidai ake tafiya shi ya yarda wannan tsarin shi ya fi dacewa shugabanci mutane wani tsari ne tsarin shirme na constitution ɗan majalisa su ɗari uku ga baki ɗaya da wani abu suke ɗaukar kaso ashirin da bakwai bisa ɗari na me na ainihin arzikin ƙasa ka duba abin da aka ce an yi botin wa malaman jami'a da suke yajin aiki duk da su ma akwai matsaloli a cikinsu amma naira nawa aka ba su naira biliyan ashirin da nawa ashirin da uku aka ce su raba a jami'o'in tarayya guda nawa guda ɗari da wani abu su raba biliyan nawa ashirin da uku a daidai lokacin renovation kawai renovation patenti aka ce a yi ma majalisu guda biyu a yi masu fenci a cire fitis ɗin da mai aka yi botin ɗin naira biliyan ashirin da bakwai fenci ba to in ba ka jahilta addini ba ka ce wannan constitution ɗin shi ne daidai eh dan majalisa zai kwayi miliyan talatin profesa kwayi naira dubu ɗari uku a wata haba mala mala yake cewa to simple wafaqahum fi batin wani ya amince da kafirai 100 bisa 100 a cikin zuciyarsa shi dai yana zuwa yana sallah yana ga duk wannan ayaniyar musulmi ne ma wai suka kawo wa khalafahum fi zahir amma a zahiri kuma in ya zo cikin ku yana tare da ku amma in ya koma cikin su kuma yana tare da ku wa hadha huwa an-nifaq mala yace to wannan shine munafunci mala yace yasirrul kufra yana boye kafirci a zuciyarsa wa yuzhirul islam yana bayyanar da musulunci wa izharu lil islam bayyanar da musuluncin da yake yi ya asabu damu huwa malu ya amintar da shi ba za a taba jininsa ba ba za a taba kuma dukiyarsa ba sai magana ta karshe wannan to shine kashi na uku a cikin musulmi kuma akwai irin waɗannan to wannan munafunci ne sai sunfin wafakahun fi zahir wa khalafahun fi batin akwai kason musulmin da suke kuma su a zahiri ba sa tare da kafirai a zahiri suna tare da kafirai amma a zuci zuciyarsu ba sa ƙaunar kafirai wa haza la ya lafi halin wahid to wannan kuma ba inda za ka yi shi in ba a hali guda ba ina fata kuna fahimta amma dai kun je kun saurari kasantin za ku gane su ne akwai musulmin da ba mun faɗi kashi na ukun ba muka ce shi da fili da koye duk yana tare da kafi in ya zo wajen musulmai ya ce ai naku ne in ya koma can kuma to duk komi ma zai iya ga ya faɗi matsalan musulmi don a kwashe masu kawawa to wannan aka ce to wannan fa aikin ya fitar da shi a ga musulunci to sai kashi na ƙarshe shi ne malam yake cewa shi ne musulmin da shi a zuciyarsa bai yarda da kafirai ba ɗari bisa ɗari bai yarda da su ba amma a zahiri yana ɗan nuna masu wata soyayya don watakila saboda wani dalili to wannan ɗin ba a yarda ka yi shi ba sai a hali guda ɗaya shine a halin da kake kokari ka kukuta da rayuwarka in baka nuna masu soyayya ba a fili to za su iya gamawa da kai to wannan sai ka yi abin da ake kira taƙiyya shine in kana tsoron mai rayuwarka ina fata kuna fahimta Allah ta'ala yake faɗin alkur'ani lokacin da Ammar bin Yasir suka sa suka kashe uwarsa Sumayya suka kashe mahaifinsa Yasir suka zo za su kashe shi suka ce sai ya gaji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai faɗi wata magana mummuna don ya tseratar da rayuwarsa bayan ya faɗa an sake shi ya zo wajen manzo Allah yana kuka saboda nadamar abin da ya faɗa a baki ne ya faɗa don ya tsira da rayuwarsa hankalinsa ya tashi ya zo yana kuka kafin ya iso sai Allah ya saukar da aya man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man kafara man kafara bil wa man walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim a cikin suratul nahl man kafara billahi wanda bi ya kafirce ma Allah sadran haka kawai shine ya zabi kafirci فعليهم غضب من الله وشي كما wannan akwai fushin Allah a tattalin sai Allah ce illa man ukriha sai wanda tilas ta dauke shi kashe shi za a yi sai faɗi wata kalma a bakinsa ko ya dan nuna soyayya a gare su a baki a zuciyarsa mutma'innun bil iman zuciyarsa tana na tsare imani to shi kama wannan babu zargi a kan ina fata ana fahimta hali guda daya za ka rasa rayuwarka shi ne za ka yi taƙiya ba haka kawai ba ka yi man taƙiya da yata na ce ba zan ba mai tattaki ba shi kuma ya yi tattaki tunzin ya bayyana aƙida za za a ce a a ai sai ka bayyana bara'a da yau shi ke nan bari ya taƙiya shi ne masallaci shi ne ina karatun sunna sai ya aure yar sai ya koma to kaga ba za a yarda da wannan wannan ba kisa bane ba abin duniya ne ba a tafiya wuri ɗaya haka halatta maka tafiya shi ne ne don ka jira da rayuwarka haka malam ya abin nan da sauransu akwai abaibai alamomi da suke nuna mutum yana son kafirai da yawa alama ta farko malam ya ce kawai mutum ya yarda da zancen duk inda kafiri yake magana a ce kai ka yarda ɗari bisa ɗaya ɗari bisa ɗari in kafiri yana magana kana jin daji kana gaba yanzu hakwakwayin yadda turawa suke magana da turanci yake yana turanci ana ta tabi amma in kana larabcewa amma mai na ruwan su ma da wani larabci jika kana turanci ke yanzu ka burge kenan gaban yan boko a ba wai ana cewa wannan din laifi bane ba a'a ba laifi bane ka koyi yaran mutane ka iya ka kware to amma ka canza bakin ka so kake fiye irin na bature ke ko ba haka Allah yake ba shine mala yake rida bil bil kufr al kafirin wa adam takfirihi ka yadda da abinda kafirai suke yi kana ma jin kunya a ce musu kafirai da alkaramu kallah irin mu'azzin nan sai ku rika sassauta kasa ɗaya muke aw shakkin fi kufrihim ko ka rika shakka ma an ce musu kafirai ka ce ya za a ce musu kafirai to waye ya je ya gano ai duk da kake ake yi ku dun ma ba ku da tabbas ina haka wata yan boko suke cewa au ta sahihi ayi mazhabihim ko kai kokari ka gyara tafiyar da suke yi to akramuka Allah constitution din nan ai da an yi kaza an yi kaza ai ka duba ciki ma ai wasu abubuwan ai duk sun dace da Qur'ani sai ka ce eh ko sun dace da Qur'ani duba introduction na constitution din mana ke duk wata doka da ta saba ma wannan kundin an kore ta to wani gyaran rajin constitution duk wata doka wata doka suke nufi dokar qur'ani akwai wata doka da za ka kawo musu da ta qur'ani musulmi ne ke da jayayya cewa abin su yi su dabbaka abin da addinin su ya karantar da su shi da kawai suke har nan duniya suka ce suka ce yadda abu na biyu at-tashbih bihim wa bi adatihim ka rika kwaikwayon su cikin al'adunsu wa akhlaqahum da halayensu wa taqaliduhum kazan mai ta'allifi za ga dan boko wani bokon da ya sha ma abinci ma shi ma da hagu yake ci saboda bature wuka yake rikewa da dama to shi ma haka yake yayi zanzaro ya tsaura kansa da necktie ya ja ga kuma zafi ana yi magana tutar sulo ne ke zama kankana ce take abin nan to kayansu ya dace da yanayinsu amma kai kana nan a cikin february march april da zanzaro da necktie za ka cire jin an shiga wani wurin dole ga so alamar kana koyi da kafirai a same ka kana kokari ka ɗabbaka irin abin da suke yi na al'adarsu da halayensu li'annan ladhi tashabbaha bihim mu'jabu bihim domin duk wanda kake kokari ka kwaikwaye shi ai kana son sani za ka kwaikwayi wanda ba ka so ne wani bature ka taba gani ya sa babban riga eh irin a bayan nan da malaman mu ke sawa in za su yi hudu ba ka taba ganin bature da ita ai dai izgili in ya zo afirka ko za a bayi wata kyauta ya sa irin kayan afirka to amma da yake kai bawa ne akwai gazuwar tulfiki an yaƙi tunaninka sai kake ga duk kayan al'adar dakawa ba ka so kai baki ne bakin bature kake shi ko bai yadda ya zama bakin baturen ba kai baki ne zo kake ka zama bature karfi da yaji ya wanda ya gada al'adar ka mutanen da suka halatta namiji a aure namiji ina sai yana su wannan alama ce da take nuna kana son su to shi manzo Allah kuma yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa min wanda gire kama da mutane yana tare da su aw itta'anatu bihim ko kuma a same ka kana taimakon su wasiqatu bihim amma kai in an hada abu da kirista ne kana ga ai abun ya samu tabbas za a samu failure ba sai ai musulman nan suke kawo mana matsala wacce ka da awanan wa ansaran amma a cikin su kana da masu taimakon ka in kana cikin wata damuwa to kafin musulmi ya sani kiristoci sun sani yahudu sun sani na wa ma'awa manatuhum a same ka kana taimakon su wa manasiratuhum kana ainihin kai tibinta al'abarin su wa musharakatu fi ayadihim har kana ma yin koyi idan suna lokacin su na kirsimeti kai ma kana kirsimeti to duk wannan alamomi ne wa tasmiya bi asma'ihim a same ka kana sa ma 'ya'yanka suna irin na sunan turawa wasafari ila biladihim min gairi darura a same ka kai ba inda kake sha'awar zuwa sai ingila sai america dan boko kenan ko bai je maka ba amma ni kullun tunani ya zai je london ya zai je america to duk wannan alama ce da take nuna kana kaunar su a zuciyarka kana kaunar su ne shi yasa kake son ka je kasar su shi yasa kake ganin ba wata ƙasa a duniya wanda suke zaune lafiya sai ƙasashen to wannan kuma shine abin da aka hana musulmi aikatawa saboda haka yan uwa lokaci ya yi ya riga ya yi a takaice abin da malam yake kokarin ya nuna mana a cikin wannan matashiyar magana cewa aqida ce ta musulunci tauhidi usul ne min usulil iman kai adawa da dukkan wanda ke adawa da tauhidi kada ka ƙaunace shi a zuciya kada ka fifita shi a kan musulmi sannan kuma kai gaba da abin da yake ciki na kafirci da shirka wannan aƙida ce yinta yana daga cikin tauhidi barinsa kuma yana iya kai mutum zuwa ga kafirci babba ko kuma ya mai da mutum munafiki shi yasa aka ce usul ne min usul al'aqida ina fata ana fahimta muna roƙon Allah ya ba mu kariya da tsaro ya sa mu kaunaci waɗanda suke musulmi ya kiyaye mu daga kaunatar waɗanda suke kafirai da mushrikai هذا وصل وسلم على سيد الأولين والأمر- وال- والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين